الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس ashirin da takwas ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu daidai da sha biyu ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da ɗaya muna tafsirin alqur'ani mai girma a cikin tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'an na al'allamatul qadi abubakar mahmud gumi Allah ya gafarta mishi muna ƙarƙashin suratul anfal aya ta hamsin da shida a yanzu za mu tashi aya ta hamsin da bakwai a inda Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'imma tafkafannahum fil harbi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من, خل من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون idan jama'a ba su manta ba a jiya waɗannan ayoyi malam ya yi musu shimfiɗa da cewa bayanan da za su zo a gaba darussa ne za mu samu game da tsarin shari'ar musulunci game da ainihin yaƙi da sulhu da jihadi da kuma ciyarwa wajen tayar da addinin Allah maɗaukakin sarki a inda wannan aya ta fara da ayoyin suka fara da cewa masharranciya daga cikin mafi sharri daga cikin dabbobin da ke yawo a bayan ƙasa wato cikin halittun Allah su ne kafiran da suka kangare wa Allah waɗanda suka riga suka yanke shawarar cewa ba su ba imani Allah ya ce su ne waɗanda duk sa'an da kai alkawari da su sai su warware wannan alkawarin saboda ba sa tsoron Allah suke yaudara sai Allah ya ce fa in ma taskafannahum fil harbi in har ka samu damar kama irin waɗannan mutane a wurin yaƙi malam ya ce fihi idghamu nuni in ashartiya fi ma azza'ida a cikin nan da ya ce fa in ma don asalin shi fa in ma sai ce kaga wannan yana nuna yiwuwar shigar da nunun ta in ashartiya a cikin ma wadda take za'ida to sai dai cewa za'ida wannan ka'ida ce ta malaman nahawu amma gaskiya malamai ƙwararru game da ilimin tafsiri sun ce a tsarkake alqur'ani daga da'awa ko cewa ainihin akwai kaza za'idi sai dai ainihin a kira shi da sila ma'ana an kawo shi ne don magana ta ƙara ainihin armashi Allah ya ce to duk sa'ad da ka samu damar kama waɗannan a wurin yaƙi fasharrid bihim man khalfahum ka tarwatsa waɗanda ke bayansu ta hanyar su waɗannan da ka kama ɗin menene wannan aya take nufi wallahu ta'ala a'lam misali a ce yau Allah ya baiwa musulmin duniya dama akan suka danki irin su George Bush irin su Blair a hannu waɗanda ƙananan arna irin arnan zangon katab da sayawan bauchi suna biye da waɗancan arnan ne don ka samu damar kama manyan kai musu ukuba ka galabaita su yadda wannan galabaitar da su da kai zai tsoratar da waɗancan ƙanana da ke bayansu shine Allah yake fa in ma taskafannahum fil harbi matukar ka samu damar dankarsa a wurin ainihin wato yaƙi fasharrid bihim man khalfahum sai ka tarwatsa waɗanda ke bayansu ta hanyar yi musu uquba min almuharibina na daga cikin waɗanda su ma suna yaƙar ku bitankili bihim kai musu ɗaurin tankila ɗaurin goro kai musu wahala ka ba su azaba wal uquba kai musu uquba la'allahum ay allazina khalfahum me yiwa su waɗanda ke biye da waɗancan da ka kama yazakkaruna ay yatta'izuna bihim za su wa'azantu da ganin abin da aka yi wa na gaban su dan su kuma su firgita su daina yakar musulmi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki yace wa in ma takhafanna wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbid ilaihim ala sawa' إن الله لا يحب الخائنين Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in ma ta khafanna min qaumin ahaduka in ko har kazan kana jin tsoron wasu mutane da kuka yi alkawari tsakanin kai da su kana jin tsoron khiyanatan za su yi ha'inci fi ahadin a cikin alkawarin da kuka yi bi amaratin taluhu laka minhum saboda wata alama da ka fara lura daga gare su sai ka gane cewa kafirai kaza da muka kulla yarjejeniyar amana da zaman lafiya fa na fara gano cewa suna kokarin su ci amana fambuz ilaihim ala sawa sai ka ainihin yi watsi gare su da wannan alkawarin ma'ana sai ka shaida musu cewa wannan alkawarin da ke tsakaninku na zaman lafiya kai kam ka soke sanya hannun da kai ka janye hannunka halun ai mustawiyan anta wa hum fil ilmi bi naqdi al ahadi ma'ana sai ka bayyana musu halin da kake ciki a yanzu su sani ka sani kai da su ya zan akan sani ake akan cewa yadda ake adda akan alkawarin zaman lafiya to yanzu kai ka tashi daga wannan alkawarin kar ka je ka yi musu ta bayan fage a'a ka sanar da su ya zan kai da su kuna cikin ainihin ilimi akan cewa bi naqdil ahdi akan kawo wannan alkawari bi an tu'limahum bihi a yayin da ma'ana don ka sanar da su cewa ka ainihin warware wannan alkawari da Allah ya tahimuka bil gadir dan ka zo suna ainihin wato zargin ka da cewa ka ci amana kana musulmi kana manzon Allah kana amirul mu'minina kana shugaban musulmi yaya an zauna an yarjejeniyar zaman lafiya zaka je ka ci amana ka afko mana to duk sanda ka fara fahimtar su suna bi ta karkashin kasa za su warware amanar to kai kai marmaza ka sanar da su ya zan kai da su yanzu akan basira kuke cewa to babu fa sauran alkawarin zaman lafiya dan kaka afka musu kuma su ce ka ci ainihin amana inna Allah lallai Allah madaukakin sarki la yuhibbul kha'inina baya son mutanen da suke maha'inta ne ta'lilun lil amri kaga anan Allah yana kawo dalilin da yasa ya bada umarni bin nabzi wan nahya an an munajazatil qitali qabla an-nabzi me yasa Allah madaukakin sarki ya bada ainihin wato umarni akan ainihin ai watsi da wancan alkawarin sai anan yake kawowa saboda Allah baya son maha'inta wato a matsayinka na musulmi har kafirai in ka ha'inta sunanka maha'inci to tunda Allah baya son maha'inta don haka kai marmaza ka watsar musu da wannan alkawari ba dan komai ba saboda ainihin yazan kafin ka afka musu ka fita daga cikin alkawarinsu sai ya zan baka fada cikin hane da Allah maɗaukakin sarki ba baka fada cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki baya ƙauna ba wa amma ba'da nabzil ahdi amma bayan da aka yi watsi da alkawari fa bayan ka riga ka mayan musu da alkawarinsu anan kuma fal harbu khud'a yaƙi dan dabara ne duk irin dabarbarun da ka san zaka yi akan ka ci nasara akan su to wannan za a iya yi wanda yana daga cikin dabarbaru da sahabbai suke bi suna sukan ainihin ja kafiri a jikinsu su je ainihin su kashe shi duk wannan yana daga cikin dabarbaru na yaƙi yayin da al'imamul bukhari ya ruwaito hadisi game da wani ƙasaitaccen ƙasirgumin kafiri ka'ab al-ashraf shugaban yahudawan madina ya yawaita zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yawaita sa ana cin zarafin mata musulmi masu mutunci masu hijabi manzon Allah ya ce ya jama'ar musulmi wane ne zai kawo mini kan ka'ab ibn al-ashraf kamar a ce yanzu jama'a wa zai kawo kan bush aikin nan aiki ne fa jama'a dan sahabbai ba wai magana suke su ta banza ba a manufa a faɗa kuma a yi aiki don haka sai muhammad bin maslama sai ya ɗaga hannu da ya ɗaga hannu manzo Allah ya ce kaje Allah ya sa maka albarka Allah ya taimake ka ya ce amma a taimake shi da wasu sojoji da za su taya shi dan aikin aiki ne shugaban yahudawan madina a ce ana son a kawo kan shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko ta soke shi aka ce ayi da ran shi da lafiyar shi ai akwai aiki balle a kawo kan shi bayan an kashe shi saboda haka muhammad bin maslama kwana biyu kwana uku sai aka zo aka kawo rahoto ya manzon Allah Muhammad bin Maslama fa yana nan ya ma daina cin abinci saboda damuwa saboda ganin nauyin aikin manzon Allah ya kira shi ya ce me yi zafi alkawari kai tsakaninka da Allah ka je ka iya kokarin ka roki Allah ya taimake ka to shikenan sai je samu Ka'abul Ahba ka ainihin Ka'ab ibn al-Ashraf yace ya Ka'ab shine aka ce sai da ya ce manzon Allah to amma ka halatta min yin ƙarya manzon Allah ya ce ka je ta halatta gare ka dama a bakin wa aka ji cewa ƙarya haram ce a bakin manzon Allah to ya ce kai ta halatta shikenan matsala ta kare don haka kawai sai je ce ya ka'ab kaga mutumin nan da mun jawo shi amma ya gallabe mu yanzu ya zama mana jaraba shine muke so za mu kutun kutun mu mishi juyin mulki mu kashe shi shi da jama'a shi amma ba mu da makamai to shine muke son ku yi ara mana makaman ku ko ku ba mu jingina yadda yake za mu je in muka yaƙe shi kaga mu da ku mun huta dama gari ɗaya muke zaune ya zo ya raba kanmu to ba yahude ya ji cewa za a bada makami da za a yaki annabi da jama'a nan da nan sai ya ce eh amma saboda fa ba yahude tsinanne ne in dai harka ta shigo da kuɗi ko da dukiya sai ya ce to amma in ba ku aro akan me me za ku danka min wanda zan amince da ku akan kun jingina ne aro ne ka ku da daga baya ku yi rinto duk da fa za a je a kashe wanda bai so ni amma fa duk da haka sai da ya kawo sharadi sai ya ce to abin da za a yi ku ba mu matan ku mana yace haba ka abu me za ka yi da matanmu kuma anta min ajmalil arab kai daga cikin laraba mafi kyau fa ka fito yau to me za ka yi da matanmu kuma kaza mai kaza kaza kaza kaza sai ce kuma gaskiya ne fa ka faɗa to abin da za a yi to ku jinginan min da ƴaƴanku yace haba ka abu sai su zo ana yi musu gori nan gaba kai da aka taba jinginar da kai kai da aka taba jinginar kaga an ja musu aibi yace eh wannan ma gaskiya ne to yanzu ya za a yi kenan yace eh makaman nan namu waɗanda suke dai ba su kai naku nagarta ba su muke so mu ɗibo mu kawo muku ku kuma sai ku ba mu naku masu nagarta sai a rubuta yarjejeniya haka yayi ka'ab ya ce eh wannan ai ta yi daidai ya ce to yaushe za a zo to sai ya ce to tsakar dare ka san Muhammad yana da jama'a da yawa kar ya zan sirrin mu ya tono kaza kaza tsakar dare kuma a bayan gidanka amma kuma kai kadai zaka fito dan ba mu amince da mutanen ka ba ka yadda ya ce ya yadda tsakar dare ya fito matar shi ta ce lafiya tsakar daren nan ya ce na ruwanki irin barazana ta manya ɗin me ruwanki ɗari mana shi haka ke barazana shikenan sai ta ce wallahi ina jin karnin jini a tsakanin takubba ya ce ke kafara matsoraciya shine ya fita ya je muhammad bin maslama ashe ya shiryo waɗannan sojoji nashi sun tsatsaya a cikin lunguna ya ce duk sanda kuka ji na ce dunakum to ku datsa kan shi da wa Allah ya haɗa ku kawai ku sauke kanshi to shi kenan suka zo suna tattaunawa yana fitowa sai Muhammad bin Maslama ya ce ka masha Allah ka na ji wani kanshin turare tare da kai ya ce ina tare da amaryata ne duk garin nan ba wadda ta kai ta kyau yace aini na ga alama yace miko kanka dan sansana haka sai miko kanshi sai sansana yace masha Allah sai hira ta hira hira ta hira sai Muhammad ya ce kai ka abu turaren nan naku akai kamshi fa don Allah ka sake min arziki in shanshana na kanka da ya miƙo mishi kan sai ce dunaku sai suka sauke wuyan kawai dama kan a rike ki a hannun shi ya je saka abin shi a buhu ya kwarai da ya je saka kan a buhu haka gari na wayewa shine ya dauka ya kaiwa annabi annabi ya sa mishi albarka to kaga anan kama an yaudari wannan kafirin ko to amma tunda a halin yaki ake to alharbu khud'a yaki dan dabara ne ba yaudara bace daidai ce duk yadda za a shiga a fita a shiga a fita a shiga a fita ku rinka musu karan kare dangi a je ne a wurin wani bookshop ne a wurin wani supermarket ne ka je kawai ka same su ka daddatsi na daddatsa ka daddatsi ka harbi na harba kawai kai kukan kura ka gudu mun fahimta ko duk yaƙi dan dabara ne haka ga ka kamar ka zo za ka yi siyayya to shine ainihin malam yake cewa in halin bayan an riga an warware alkawari to wannan fa yadda duk aka biyo wajen yaƙi kuma wannan daidai ne Allah ya ce wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun Allah madaukakin sarki ya gargadi kafirai cewa wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu kafiran nan da suka kangare wa Allah kar su taɓa tsammanin cewa wai sun tsere wa Allah ai fatuhu kar su taɓa tunanin cewa sun tsere wa Allah suna kafirci suna ga suna yadda suke so ba su tsere wa Allah ba innahum la yu'jizun ai su waɗannan kafirai ba su gagare Allah ba la yafutunahu ba za su kubuce wa Allah ba والمفعول الأول ليحسبوا محذوف أي أنفسهم وقرئ بالتاء ولا تحسبن يا محمد أقوي قراءة دا أكي إيا كرنتا وادا ولا تحسبن سيدان أنا مغانا دا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي قراءة بفتح أن أتكين وتقراءة مدد ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم مدد إنهم تو أو تقراءة أنهم إنما أنشي ala taqdirin lam akan ainihin za a kaddara lamun kenan anan ai wala yahsabanna allazina kafaru sabaqu li'annahum la yu'jizuna ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki yace ya ku kafirai kun ji dukkan gararku duk tsiyarku duk hada kanku da munafikai da kukai ba tserewa Allah kukai ba ga yadda Allah yace wa iddu lahum mastata'atu وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Allah madaukakin sarki yace wa iddu ayyuhal muslimuna lahum ay liqitalihim ya ku musulmi ku yi tattali dan ku yaƙi kafirai mastata'atun min quwwatin gwargwadon ƙarfin da za ku iya tattala lallai ku tattale shi malam yace qala sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yace hiyar ramyu ai abin da ake nufi da alquwwatu anan harbi kowane musulmi ya iya harbi haka ya zo ainihin gashi kamar yadda malam yace rawahu muslim muslim ya ruwaito ma'aiki sai da ya maimaita so uku yace ala innal quwwatar ram jama'a ƙarfi da Allah yace a tattala Allah ya ce harbi manzo Allah ya ce harbi Allah yake nufi ka iya harba bindiga ka iya tsige bakin gurnet ka harba shi ka durkusa bai taba ka ba kafin ya je ya taba waɗanda kake harbawa ka iya wannan ko kana nan kana surutu kamar koje kowa ya je iya jama'a harbi a iya makami na zamani a iya na da a iya duk a bisa tsari kuma wallahi fa sai fa kun iya da bakinku ku sanya wa bakinku takunkumi fiye da takunkumin kura in ba haka ba duk daga nan ne al'amura suke rikice muku ka je dandali ka je wurin hira ka je bakin silma kai kenan surutu kai wai so kake ka burge so kake ka bada sha'awa ka je taɗi wurin budurwarka a a poli ne kake fce ne kake an dan fito exams shikenan kuma ai wallahi arnan nan mun shirya musu ko jiya mun yi meeting ba ku da kan gado Allah ya ce ku yi musu tattali don ku yaƙe su tattalin da za ku yi na ƙarfi gwargwadon yadda za ku iya sai babban malami abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta mishi ya ce wa kazalika jami'u ma yutaqawwa bihi fil harbi alal adu haka duk wani abu da zai ƙara wa musulmi ƙarfi a wurin yaƙi in dai makiya za su yaƙa wajibi ne su tattala fa kullu ma huwa alatun yusta'anu bihi fil jihad فهو من جملة القوة المأمور ها من جملة القوة المأمور بإعدادها yace duk wani ainihin wato makami wanda zai taimaka wa musulmi a wajen jihadi to yana daga cikin jimillar karfin da aka umarci musulmi da cewa su tattala bindiga ce takobi ne ko kara ce duwatsu ne duk abin da ya kamata tankokin yaƙi ne wallahi waɗannan abubuwan abin da ya kamata kenan a tattala ɗin sai Allah maɗaukakin sarki sai malam yake cewa wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam maganar da Allah ya maganar da manzon Allah ya da yace ala innal quwwatar ramyu abinda ake nufi da ƙarfi harbi la yunafi kauna ghairir ramyi laysa min alquwa wannan kuma baya nuna wani abu wanda ba harbi ba shi ma ba shi daga cikin ƙarfi a'a sai dai harbi galibi duk inda ake zamani na faɗa ko na yaƙi harbi na daga cikin hanyar da ka fi wa makiyinka ta'adi harbin nan ta sama ne ta ƙasa ne ta ruwa ne da dutse ne da bindiga ne duk abin da aka kira shi harbi shi yasa sai annabi ya ce to babban makami babban tattali da za ku yi shine ya zan kun iya harbi kuma ku mallaki abubuwan harbawa ne tankokin yaƙi ne za a mallaka kamar gefen majarar ɗinnan a samu wata nabgegiyar tanka a aje ta sai a ɗora mata tutar musulunci a sa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wani kafiri da munafiki in ya zo sai gaban shi ya faɗi jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to Allah dai madaukakin sarki cewa ya tattali mala yace wa yadkhulu fi hadhihi al-ayati kullum a kullu isti'dadin min al-alat al-qadima wal hadisa hakanan duk wani makami da za a yi tattali na daga cikin makamai na da da kuma na zamani suna shiga ƙarƙashin wannan aya wa ta'limul furusiyya da kuma ƙwarewa game da iya har abin nan doki ko ka ƙware game da doki game da doki a wai sai za a yi hawan daushe ka hau kana tuku a'a doki yadda za a yi yaƙi ba ka ga tashar jazira tana nuna usama bin laden ne yana hawa kan doki yana kazar kazar yana kazar kazar ka iya doki dan akwai lungun da in ta kure tanka ba za ta shiga ba da kafa kuma wurin ya yi tsada da yawa sai an hau doki to a kware game da irin waɗannan abubuwan a kware game da iya ruwa yadda za ka iya nutso kai awa guda ko awa biyu a cikin ruwa za ka iya koyo ake yi a iya saboda hali zai iya kamawa haka ya zama kun shiga wani rintsi wanda yake mafakar ku kawai a nan shine ku shiga ruwa dole sai musulmi sun iya wannan to a nan ne sai malam ya ce wa kullu zalika ma'amurun bihi duk waɗannan abubuwa fa an yi umarni da cewa lallai a tattale su a je a ƙware a je a iya li'annahu min furudil kifaya saboda waɗannan abubuwan na daga cikin farillar da idan suwa na suka iya to shikenan ta faɗi akan suwa ne to cewa kuma fardu kifaya wannan kar ya baka damar kuma ka ce to ai shikenan tunda suwa na sun iya a'a kowa ya iya kokarin shi waɗanda suka kware sai su ɗauke wa waɗanda ba su kware ba ina fatan mun gane Allah ya ce wa min ribatil khayli haka nan horarrun dawakai malam ya ce masdarun bi ma'ana habsuha ai ɗaurarrun dawakai fi sabilillahi waɗanda za ku tattale su ba komai za ku yi ba sai dai yakinta da addinin Allah wani ba ma guje a ƙasar makka ya tattali doki ya aje yaro guda tun daga safiya har dare kullun yaron nan kula ike da ci da sha da wurin kwanciyar dokin nan yane wa annabi gargaɗi wai yana cewa wannan doki shi zan hau in kashe ka ya muhammad shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tattali nashi shi ma yana in Allah ya so ni ma na tattali na da zan hau in kashe ka haka aka zo ranar yakin badar ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya kashe wannan ainihin kafiri annabi bai taba kashe wani mutum da hannun shi ba sai wannan kafiri shi kadai a cikin hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kafiri mafi shan azaba shine kafirin da ya kashe annabi ko kuma annabi ya kashe shi kaga wancan ya shiga uku ya lalace ke Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka sai malam yace wa yadkhulu fi hadha habsun nasil askariyina tsare mutane a aje mutane a matsayin sojoji di ya shiga daga cikin wannan shin musulmi kuna da sojoji idan ku ba ku da su kan tana da su kuna da su a za a je a yi rijista rijistan banza su rijista suke yi ku tattala duk abin da ike ku tattala uniform ne makamai ne menene menene mu ba ma tattalin waɗannan abubuwan kuma ba ma cewa a tattala da da fitina amma saboda mun san mutanen nan fitinannu ne ana zaune lafiya sai su rikita ƙasa ya za a yi a bar ƙasa ana rikici ana yakin basasa ana yaki tsakanin musulmi da kafirai dan menene dole ne sai mu tattali yadda duk sanda ƙasar ta rikice mu dawo da ita cikin hayyacinta alherin Allah ya kai wa jama'ar Taliban ai abin da suka yi a ƙasar Afghanistan kenan Muslim Student Societies ne ɗalibai ne a cikin jami'o'i matasa ne 'yan shekara 25 shekara 30 dattawan cikin su ne fa 'yan shekara 35 zuwa 40 lokacin da sarakunan gargajiya na ƙasar afghanistan waɗanda suke da'awar su musulmi ne kuma suna musulunci suka je suka yi ciniki suka sai da ƙasar afghanistan da ƙasar rasha akan a zo a danno aƙida gurguzanci da cewa babu allah babu addini addini ƙarya ne bata lokaci ne manyan malamai irin su kalbuddin hikmatiyar da manya-manyan makamantansu irin su shi burhanuddinin rabbani manyan malamai dai kowa ya fara kafa hizbul islami jam'iyyatu kaza nan da nan kungiyoyi suka taso wannan kungiyar jihadi wannan kungiyar kare 'yancin musulunci to sai suka haɗa ƙarfi suka haɗa ƙarfi da 'yan shi'ansu da 'yan sunnarsu suka haɗu aka je aka yaƙi wannan gurguzu da ainihin aka nemi dannowa sai da aka share fiye da shekaru goma sha biyar ba abin da ake sai yaƙi rasha ta rasa yadda za ta yi da waɗannan mutane sun gallabe ta sun gallabe ta a lokacin manyan malaman duniya irin su babban malami al'allamatul bin baz da Muhammad Nasiruddin Al-Albani da makamantansu suka yi ta bada hudubobi da wasiyoyi da nasihohi akan matasa su je su taimaka wa ƴan uwansu a Afghanistan aka samu matasa suka cika ƙasar Afghanistan daga ƙasashen Syria ne daga Saudiya ne daga ƙasashen Masar ne suka je suka agaza wa ƴan uwansu wajen jihadin da Rasha take musu to shikenan sai ƙasa ta wayi gari an kori gurguzu ana kora gurguzu kuma sai bala'i ya faɗo na cikin gida wannan shugaban kungiya yana ganin cewa ai kungiyar shi ta fi kwazo don haka yanzu tun da an kori sarkin gargajiya an kori waɗanda ya gayyato to mu muka cancanta kungiyar mu ta cancanta wancan ma yana ganin shi da kungiyar shi suka cancanta sai kuma faɗa ya kacabe tsakanin kungiyoyin waɗannan ɗalibai suka ga to me amfanin kuma irin wannan abu an yi yaƙi an haɗa kai an yi jihadi kuma an dawo ana faɗa da juna shine ɗaliban nan su kuma sai suka taso jama'atu talibat suka fara yaƙar waɗannan malamai suka fara yaƙar ƙungiyoyin suka yi waje da su suka dargaza su shine sai suka kafa gwamnati to suna kafa gwamnati sai suka ce to amirul mu'minina wane ne MSS abin nan menene shugaban MSS ne amir na MSS to yanzu kai ba amir ne na MSS ba sunanka amirul mu'minina Mulla Muhammad Umar. To shi kenan haka tafiyar ta taho that was 1996. Yau kamar shekaru biyar da suka wuce a 96 kenan. Sai ƙasa ta zauna lafiya aka daina yaƙi. Da rasha ta rasa yadda za ta yi. Duk ta bi ta rugurguza duk wani gini mai daraja a ƙasar gada ce bene ne kamfani ne masana'anta ma'aikatu makarantu ta rugurgu da ƙasar. Amma yanzu saboda munafunci. sai ake nuna ake cewa duk gashi nan yan ɗaliban ne suka rusa ƙasar su ma haka suka zo suka samu ƙasar saboda munafinci sannan saboda munafinci yanzu malaman saudi arabia da sarakunan saudi arabia sun yi shuru a yanzu ba za su iya ba da fatawa akan a yaƙi ƙasar ainihin a taimakawa ƙasar afghanistan ba me yasa saboda yanzu da ƙawarsu ake yaƙi karuwar duniya ita ce america jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to kun ga waɗannan abubuwan babu shakka sai mutum ya zan yana da tunani nashi na kanshi in ba haka ba za a kai shi a baro shi a irin waɗannan zamunna waɗanda ke cike da ainihin tangal-tangal na aƙida da na siyasa da tattali da harkokin addini babu shakka sai fa musulmi sun yi tattali sun ainihin kintsa a tattalance tattali na zamani ya zan kuna da sojoji naku na kanku ƙwararru waɗanda suka ƙware suka iya suka dace da su kare mutuncin kasar kamar yadda waɗancan 'yan ɗaliban suka 'yan ɗaliban ba mulki suke so ba ba abin da suke so sun tabbatar su ba malamai bane su ba kowa bane amma su sun ce dole ne ƙasa ta zauna lafiya amma fa tahta rayati la ilaha illallah a ƙarƙashin tutar la ilaha illallah a ƙarƙashin shari'ar Allah dan haka suka ce har yanzu fa tana ƙasa tana dabo Afghanistan ba za ta zauna lafiya ba matukar aka ce interim government ba shari'ar musulunci za a yi ba za a je a haɗa kai da munafukai da karuwai da 'yan iska da 'yan daba a zo a ce wai ga gwamnati an kafa ta yarjejeniyar kwana biyu suka ce a'a a nan kuma yaƙi zai sake ɗaukan wani sabon dimension sai koma yaƙin sun ƙuru kuma sai dai aji an kada wani sai dai aji an kashe wani sai dai aji an kashe wani su waye suka kisa ba a sani ba suna ina oho don me domin ba za a yi shari'ar Allah ba waɗannan abubuwan ba za su tabbata ba sai in an yi kamar yadda malam yake cewa dinnan yana daga cikin inda Allah ya ce wa min ribatil khayl dinnan ya zan musulmi fa suna da sojoji nasu na kansu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ce turhibuna bihi aduwallahi waɗannan makamai da za ku tattala da shiri da za ku da sojoji da ɗaurarrun dawakai da horarrunsu da makamai na zamani tankoki da makamantansu za ku mallake su ne don ku rinka firgitar da makiyan Allah jama'a kun ji tsantsar ma'anar kalmar irhabu kenan irhab ma'ana za a rinka terrorizing din waɗanda suke ƙin Allah don haka mun sha bamban tsakanin mu da ƙasar Amerika akan me take nufi da irhabiyun me take nufi da al-irhab me take nufi da ta'addanci shin ta'addanci tana nufin cewa duk wani wanda ya je ya samu wani mai haƙƙi ya kashe shi shine ta'addanci to in haka ne kan kowa ya dace da ita to amma me yasa ita take agaza wa mutanen ƙasar ainihin Israel suna kashe bayan Allah tun ane da na ƙasa tun ane na jifa tun an yanzu abu ya koma da jiragen sama ake yaƙi ana barbaɗa mutane wuta ana kashe su wannan ba ta'addanci bane ta'addanci ne shi yasa wajibi ne kanmu ya waye akan waɗannan abubuwa don ka akai mu a baro mu a zo a mana gurguwar fassara mu tashi da gurgun tunani mu je sai yaƙi ya dawo tsakanin mu lallai ne mu ba 'yan ta'adda bane amma muna ainihin amfani da umarnin Allah mu kwantar da ta'addancin masu ta'addanci to wannan kam shi kenan to kuma a yau a duniya babu 'yar ta'adda kama America babu 'yar ta'adda kama America ka je ka nemi khutubar juma'an mu America under attack Pentagon on fire babu shakka babu 'yar ta'adda kama America duk duniya a yau dan duk inda wani ta'addanci yake a cikin gida Najeriya ko a waje a afirka ta yamma ko afirka ta gabas ko a ina ne sai kaga da hannun amerika a ciki duk su tastela din nan da suka yi iskancin su a kasashen liberia da kasashen sierra leone da makamantansu amerika ce uwar gidansu sai in sun samu mulki ne kuma sai su mata kemema sai kuma ta sake hada wasu din sai su sake bi amma karshe wa ake kashewa talakawa bayan Allah ake kashewa sai kuma daga ƙarshe sai a je a kawo wani garin kwaki ko garin fulawa ko alkama sai a zo ana raba mutane a ce Allah sarki kaga Amerika ta iya jin tausayi duk wannan yaudara ce karuwanci Allah ya kiyaye Allah ya ce ku tattali makaman nan dan ku firgita makiyin Allah wa aduwakum waɗanda suke makiyan ku ne ma'ana al-kuffar wa akharina min dunihim akwai wasu ma waɗanda su kuma ba kafirai bane amma ƙasa suke da kafiran kaɗan ai ghairihim waɗanda su asali ba cikin kafirai suke ba wa humul munafiquna sune munafikai duk ana tattalin makami dan a firgita su minal muslimina su suna daga cikin tawagan musulmi ne allazina dakhalu al-islam lil ghadr bil islam waɗanda su sun shiga musulunci ne dan su ha'inci musulunci ba dan su taimaka wa musulunci ba yanzu ku duba irin wata jam'iyya da suka kafa tsakanin mutanen Saudiya da mutanen Yaman da mutanen ƙasar Masar su Amr Musa su wane ne shugaban ƙasar ainihin Masar mubarak da wane ne da wane ne da shi ya rima wancan na na saudiya duk waɗannan baki ɗaya sun yi ne suna yaudarar musulunci duk inda aka ji musulunci zai motsa a wannan lokacin to sai aje sai a ce to aje a kai manya-manyan malamai sai aje da su kardawu don allah wani abin kunya ya wuce a ce 'yan ɗaliban za su rusa gunki amma aje a samu manya-manyan malamai a ce su je su lallashe su kar su rusa gunkin nan dan in suka rusa gunkin nan zai iya jawo jafa'i a wasu kasashe kuma da aka fi karfin musulmi sun manta a kasar indiya aka rushe masallaci aka kashe musulmi aka tattaka alkur'ani aka mai da wurin wurin bauta gunki ta zauna har yanzu dinnan amma sai ga su kardawi an ɗibe su an kai su har zuwa ainihin ƙasar afghanistan alherin allah ya tabbata ga 'yan ɗaliban su kardawi jirgin su na sauka su kuma su ne bindigawa wannan ainihin gunki bom yana rushewa to amma kardawin shi da kanshi shekaran jiya da aka yi hira da shi ya kawo uzurin shi ya zo ya yi nadama ya gane ɓarnar wannan abu da suka yi ya ce saboda galibin abubuwan da ke faruwa yaudara su shugabannin ƙasashen larabawa suke yi yanzu nan har shugabannin kasashen laraba sun sa an fitar da fatawa wannan mako tunda lallai yahudawa sun matsafa yasa arafat fa ya daina barin yaran nan fa yaro ya je ya saka bom a jikin shi ya fashe ya fasa jama'a to ba a yadda ba fa to america fa tace ita ma fa bata yadda ba fa nan da nan da yake waɗannan sarakunan gargajiya munafukai ne har sun sa an fitar da fatawa tun shekaran jiya an fara yawo da fatawa manyan malumma ana cewa ai musulunci bai yadda ka je ka sa rigar wuta ka fashe ka fasa kanka ba ai musulunci bai yadda ba sai ka ji munafukan suna jawo Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa kanku a cikin hallaka jiya mun kawo bayanin wannan aya fa muka ce sahabi Abu Ayyub al-Ansari lokacin da suka je za su yaki turawa a ƙasar Rome wani matashi ya kukan kura ya fada cikin kafirai ya sara ya suka har aka kashe shi jama'a suka ce a'udhu billahi subhanallahi alqabi nafsihi ila tahluka ya saka kanshi a cikin halaka abu ayyuba yace jama'a ku saurara ba mu san dan takifanci ba haka fasara aya take ba yace ayar nan ta sauka ne akan mu mu mutanen Madina yayin da muka daina jihadi muka koma dan trader ya bude shagon trader mai sai da kaza ya koma makiwaci ya koma muka yi watsi da jihadi sai Allah ya saukar da aya wala tulqu bi aidikum ila tahaluka kar ku saka kawo kanku a cikin hallaka ina ma'ana hallaka anan kuna jihadi ku bari ku koma harkokin yau da kullum to kun shiga cikin hallaka yace dan haka muka koma muka zage muka ci gaba da ainihin jihadi ƙarshe sahabi abu ayyub al-ansari a ƙasar rum aka kashe shi kabarin shi yana can yanzu a ƙasar italy ashe dan menene malamai za su zama munafukai dan me malami zai zama bai da alƙibla dan menene sarkin gargajiya zai rinka amfani da kai a matsayinka na malami yana biyan bukatar shi turawa suna amfani da sarakunan gargajiya da shugabannin kasashen musulunci suna ainihin ɗibar kuku kuma kuna ainihin ba da fatoyi wannan irin fatoyi fatoyi ne na amerika duk abin da ya zama amerika zai zama hadari gare ta sai a ce ai wannan abu bai halatta ba ai wannan abu bai halatta ba sai su zo sai su kawo abin cikin siyasa sai a je a samu shugabanni irin su Husaini Mubarak su wane ne su wane ne sai a je a tattauna da su irin waɗannan abubuwa mu mun san musulunci bai yadda da su ba kaji fa wai George Bush ne zai ce wai ya san musulunci wai bai yadda da kaza ba wai shi ma ya zama malamin fiqhu to shi kuma Mubarak sai je ya samu malamai irin su Shehun Azhar irin su wane ne su dan dawi su sai ya ce to Allah gafarta malam mun san ku manyan malamai wannan abu da ake yi kun san musulunci bai yadda ba kaji fa an yanke shawara ne musulunci bai yadda ba dan haka ya kamata ku yi sanarwa sai ga shehun azhar ya zo ya jawabi a rediyo ne a talabijin ne hudubar juma'a ce a jaridu ne shikenan sai a ce fatawa ta fito daga ainihin shehun azhar shugaban jami'an azhar ya ce ai bai halatta ba yin kaza asalin fatawa kaga daga bush ta gangaro ta taho wurin mubarak ta taho wurin shehun azhar to dan me ba za ku zan kuna da basira ba ina ma'anar ka da aka ce kai malami ne ina ma'anar mujtahidi mujtahidi yana ta kalidanci da wani malami balle ta kalidanci da fasiki fasikin da ke ta kalidanci daga kafiri ya wajaba ne malaman mu kansu ya waye akan abubuwan Allah madaukakin sarki ya taimake mu shine ainihin Allah yake ku yaki waɗannan waɗanda su ma ga sunan tare suke da ainihin kafiran amma a cikin zuciyarsu la ta'lamuhum ba ku san su ba Allahu ya'lamuhum Allah ya san su ɗaya bayan ɗaya ba wanda ya san tsantsar munafiki sai Allah sai kuma Allah ya tona maka asirin shi waɗancan alamomi da manzon Allah ya faɗi ayatul munafiqi salas ko arba wannan nifaq al'amali ne ai munafinci nau'i biyu ne akwai munafinci na zuci munafincin mutum ya shiga musulunci da baki amma zuciyar shi cikakkiyar kafira ce waɗannan su ne Allah yake cewa innal munafiqina fi darakil asfali minan nar lallai irin waɗannan suna karkashin wutar jahannama su za a fara shimfidawa sannan kafirai irin su bush su biyo bayan in ba tuba suka yi ɗaya kenan akwai munafinci na aiki mutum musulmi ne amma duk sanda aka yi alkawari da shi ya saba duk sanda aka bashi amana ya ci duk sanda fada ya tashi ya fajirci ya gori gorin asali abin da bai da alaka da fada to irin wannan ba a ce da shi kafirin munafiki sai dai munafinci ne na aiki to ba irin wannan munafincin ake magana ba munafinci irin na su ubay ibn salul to irin waɗannan ainihin wato munafinci ba wanda ya san su ba wanda ya san irin su sai Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi ya ku musulmi ku sani da cewa duk abin da kuka ciyar saboda Allah wajen tada addinin Allah yuwaffa ilaikum Allah zai ba ku ladan wannan abu cikakken lada jaza'uhu za a ba ku sakamako cikakke wa antum la tuzlamuna ba tare da an zalunce ku ba tunqisuna minhu shay'a ba za a rage muku komai da ka bayar Allah maɗaukakin sarki in ya tashi zai baka cikakken lada irin wanda ya alkawari ba zai rage maka komai ba sanda aka tashi tafiya yakin tabuka jama'ar musulmi ba su kintsa ba ga talauci ga rashin tattali ga rashin makamai don haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi a cikin ɗabi'a shi galibi in za a tafi yaƙi yana tauriya in za a tafi wuri kaza sai ce kaza za a je in za a je wuri kaza sai ce sai basar da hankalinsu amma a wannan karo sai ya fito karare gaya musu ya ce jama'a ta buka fa za a je za a tinkari manya-manyan arna ne don haka kowa fa ya kintsa to haka dai jama'a suka fita wani ko takalmi babu kafashi cikin wahala to sai sayyidina Uthman yana da ainihin kayan abinci da kayan sawa da kayan yaƙi da kayan kasuwanci da aka je aka yo oda daga ƙasashen waje aka shigo da su madina yan kasuwar madina kowa ya zo ya taya usman ya ce an bani ribar da tafi wannan aka rasa wane ne ba da riba ƙarshen lokaci dai usman ya ce waɗannan dukiya baki ɗaya jirgin ruwa ne jiragen sama ne menene ko me ke cikinsu da kayan da ke ciki da dabbobin da ke dauke da su ya ce din na sadaukar wa sojojin musulunci su je su jihadi da su wanzu Allah ya ji daɗin wannan magana da Usman ya ce ma darra Usman ma fa'ala ba'd al-yawm ma darra Usman ma fa'ala ba'd al-yawm daga yau duk abin da Usman ya aikata Allah ya fi mishi ya taimaki musulunci ya taimaki addinin Allah maɗaukakin sarki to ya jama'ar musulmi akwai buƙatar lallai masu kuɗin mu fa sai sun yi da gaske akan wannan harka muna da matasa waɗanda a shirye suke daga duk wani training da za a koya musu amma matsalar ita ce ba za su iya ɗaukar nauyin kansu akan wannan training ba ba za su iya mallakar abubuwa ba wallahi masu kuɗi sai kun tashi kun yi da gaske manyan ma'aikatan gwamnati ku duba yadda kafirai suke yi sai ka ga babban ma'aikacin gwamnati minista ne shi famsec ne shi director general ne manaja ne a wani kamfani sai ya daga wata kwangila mai tsoka daga ma'aikatan shi sai ya bayar sannan sai ya cire kuɗi a aljihun shi sai ya ba su aro su je su yi haka je aka yi sai ya dawo mai da uwar kuɗin shi riba sai ya ce a je a taimaki addinin shi wajibi ne a taimakawa addinin Allah wallahi sai an taimaki addinin Allah an samarwa da musulunci abubuwan da za su kare mutuncin shi in ba haka ba kai mai kudi kai aka fi hari kai ka tara gidaje masu kyau motoci masu kyau ka tara mata kake da yayaye kake da shaguna kake da abubuwa a kasuwa duk sanda fitina ta tashi su kuma waɗannan baƙaƙen arna da Allah ya sa suna da baƙin ƙashi ƙankiya kai suke hari da kai da dukiyarka akwai inda zaka ji mai wa'azin su ya miƙe yana wa'azi cewa ku yi kokari in fridge kake da shi ka siyar da shi ka je ka sai makami in talbijin kake da shi ka siyar in ka kashe alhaji na dukiyar shi duk ta zama taka duk waɗannan shirye-shirye ne munana ake a kanku amma ku ba ku da tunanin ya za ku ku kare kanku Allah madaukakin sarki kiyaye Allah ya ce wa in janahu lis-salmi wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul 'alim Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi da shi da duk wani komanda na yaƙi wa in jana'u ay malu salmi idan kafirai suka karkata akan cewa ay sulhu malam ya ce kalma as-salmu din nan ana iya karanta ta bi kasri sini za a iya yi wa sinun kasra a ce as-silmi wa fathiha kuma za a iya mata fatha a ce as-salmi ai ma'anar shi as-sulhu fajna laha idan har kafirai suka karkata akan cewa to yanzu dai ayi sulhu Allah ya ce kai ma sai ka karkata zuwa ga ainihin ita sulhu din wa ahid ko wa ahidhum kuma sai ka ainihin alƙawarin sulhu din da su malam ya ce wa silmu kalmar silmu din nan yuzkar wa yu'annasu ana iya mai da ita namiji ana iya mai da ita mace dan haka kaga nan Allah ya ce fajnah laha bai ce fajnah lahu ba kalma ce da za ta iya zama namiji za ta iya zama ta mace wa dhamiru fi jana'u lil kuffari can dhamirin da Allah ya ce wa in jana'u idan suka karkata susuwa su kafirai wa sawa'un kana al-aqd lil jizya kama huwa inda al-malikiyya shin kafiran nan sun karkata ne cewa a tsaya a yi sulhu a kulla yarjejeniya za su rinka biyan jizya kamar yadda abin ya zo haka yake a wurin malikiya suka ce eh daidai ne aulil hudna ko kuwa a'a a yi sulhu na sauke makamai a daina yaƙi ittifakan kamar yadda malaman mazhabobi suka haɗu malam ya ce a kowace ɗaya daga cikin fassarorin biyu shin ayat tana cewa ne in sun karkata zuwa ga za su ba da jizya kamar yadda malikiya ta ce ko kuma in sun karkata zuwa ga a kwantar da makamai a daina yaƙi to malamai dai sun haɗu akan cewa fal ayatu muhkama ita wannan aya tana nan aya ce tabbatacciya ba a shafe ta ba wannan wato ishara ce malam yake zuwa ga wasu da ke da'awar an shafa aya kenan cewa in yaƙi ya yaƙi kafirai suka ce a yi sulhu wasu sai suka ce a'a ba za a yi sulhu ba in aka ce to ai ga aya sai su ce an shafa aya sai malam ya ce a'a gaskiyar lamari ba a shafa aya shin kafirai sun nemi cewa a yi sulhu ne a zauna lafiya a daina yaƙi a yi a'a sun nemi ne cewa a yi sulhu za su biya jizya a yi Allah maɗaukakin sarki ce wa tawakkal alallahi sai ka ainihin dogara ga Allah innahu domin shi Allah huwa sami'u lil qawli Allah yana jin duk maganganun da kuke yi tsakanin ku da kafirai ne ko tsakanin su isu ne ko tsakanin ku iku ne al alimu bil ahwali kuma Allah ya san duk halin da kuke ciki tsakanin ku da kafirai Allah ya san halin da suke ciki isu isu Allah ya san halin da iku iku kuke ciki ma'ana ta iya yiwa da nufin yaudara ne suka ce muku ayi sulhu ko to Allah madaukakin sarki ya nuna matukar ba yaudarar ta bayyana ba to a karkata ga sulhu din in aka gano yaudarar su daga baya shikenan sai a watsan musu da wannan sulhu kamar yadda ya zo a can baya sai a je a ci gaba da yakar su Allah ya ce wa in yuridu an yakhda'uka وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم Allah ya ce wa in yuridu an yakhda'uka in kuma kafirai sun ce ayi sulhu ne da nufin suna son su yaudare ka bis sulhi ta hanyar wannan sulhu liyasta'iddu laka domin su je su yi maka mugun tattali fasalihhum sai ka yadda dai ayi sulhu din wala takhsha minhu karka ainihin wato ji tsoron wannan tattali nasu li'anna hasbaka Allah domin Allah shine mai gidanka kuma kasancewa Allah shine mai gidanka wannan ya wadatar da kai wa huwa qawluhu shine ma'anar wannan aya da ta zo magana da ta zo gaba da Allah yace fa inna hasbaka Allah ai Allah madaukakin sarki ya wadace ka ai huwa kafi ka Allah ya ishe ka su ku ba su da Allah da ya ishe su duk abin da suka ce maka ka dauka ai aka fi haka din Allah ya wadatar da kai huwa allazi ayyadaka bi nasrihi Allah shine madaukakin sarki da ya karfafe ka ya baka ainihin nasra wa bil mu'minina haka kuma Allah madaukakin sarki shi ya kara maka karfi ya sa mu'minai suka yi imani da kai ka samu sojoji daga cikin ainihin mabiyanka wa allafa baina qulubihim na'am an karanta na'am an karanta wa allafa baina qulubihim ko Allah madaukakin sarki kuma shine ya hada tsakanin ainihin wato zukatansu susuwa su ainihin mu'minai din ba'dal ihni bayan ada suna da rigingimu bainal qaba'il akwai rigingimu a tsakankanin su waɗannan kabilu waɗanda suka dawo suka yi imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kana bainal aus wal khazraj asali kabilun Madina kabilu ne waɗanda suke dangantuwa zuwa ga wani dattijo wanda yake da manya-manyan ‘ya'ya guda biyu da ausu da khazraj waɗannan ‘ya'ya sai suka ci gaba da yaduwa sai suka zama tushensu ɗaya amma kuma wannan ya ɓangare wannan ya ɓangare ko ya koma ɓangaren shi to matsalar da ta faru a wannan lokaci ita ce sai ya zan akwai yaƙe-yaƙe da rashin zaman lafiya a tsakanin su ƙabilun ausu da khazraj zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ce lau an fakta ma fil ardi jami'an da a ce zaka ciyar da dukiyar da ke bayan ƙasa baki ɗaya a kan ka haɗa kansu kamar yadda Allah ya haɗa kansu ma allafta bai na ƙulubihim ba za ka iya ainihin haɗa kansu ba shi yasa haɗa kai jama'a ana dubar dama mutanen nan kansu a raba iki a da eh to asali me ya raba dama asali kansu a haɗa eh daga baya kansu ya rabu eh sai a ce to menene ya kutso musu ya raba kansu to a janye wannan abun ana janye abin shikenan sai kansu ya koma ya haɗu ba ka ganin idan maruru ya fito maka sai ka ga wurin ya kumbura menene ya kawo wannan kumburi wani gurɓataccen ruwa ne a ciki dan da duk Allah ya taimake ka aka janya wannan ruwa sai ka ga gwiwarka ko cinyarka ko kafarka ta koma yadda take haka ne ko ba haka ba haka ne ashe wannan ruwa daga baya ya shigo haka duk sa'ad da aka ce ga al'umma nan da kansu a haɗe yake sai suka dawo suka rabu to sai a tsaya ai nazari kafin wannan rabuwar kan yaya suke menene ya kutso ya raba kansu to a janya wannan abu shikenan sai kansu ya dawo ya haɗu amma wallahi wai dan ka kira taron malamai wannan a bashi geran kunu wannan a bashi buhun sukari wannan a bashi ragon layya wannan a mai rigar sallah wannan a biya mai kuɗin sadaki wai ka haɗa su a gidanka su sha ruwa su yi buɗe baki tare suna komawa sai ka ji sun fara wa junansu wurgi dan baka haɗa kansu ba duk dukiya gashi da annabi Allah yake magana yace da zaka ciyar da duk dukiyar da ke bayan ƙasa ba zaka iya hada kansu amma walakin Allah allafa bainahum sai dai Allah ne ya hada tsakanin su ya hada zukatan su bi qudratihi da ikon shi ta hanyar ya cire son zuciya a zuciyar wani ya cire son zuciyar da ke zuciyar wani sai ya kawo imani sai ya saka a cikin zukatan su shikenan sai kan ya hadu shi yasa yahudawan madina wata rana ausu da khazraj suka zauna suna hira an manta da duk rigingimin da yanzu an zama yan uwa muminai wani ba yahude tsoho da ya zo ya wuce ya ce anya yahudawa a ce ausu da khazraj sun haɗa kai kukan ba za ku zauna lafiya ba sai je ya samu wani saurayi mai daɗin baki mai iya magana ya je ce ka je ka zauna tsakanin ausu da khazraj kamar kana hira tare da su sai ka tuno musu yakin da aka yi yakin bu'asa yaki ne da aka yi wajen shekara ɗari ka tuna musu wannan yaki ka hargitsa tsakaninsu sai kai sauri ka zara jikin ka in kaga sun fara dambe saurayin ne je tsaya tsaye ya zauna tsakaninsu ana hira ya ce oh ni abin da ke bani mamaki wana ka ce kare ne ya cinye zuciyar shi yanzu kamar ba wana ne ya kashe kanin ubanka ba wana shi ya kashe kakanka amma wai wai hatta fi kuke ana hira an manta ka amma dai wana baka da zuciya ni ban dauka haka kake ba nan da nan sai rikici asila asila makami makami nan da nan suka hautsi ne sai wani sahabi ya rugo da gudu ya je ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zuwa sai ya samu aya alqur'ani ta riga shi Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayoyi a cikin Ali Imrana. Allah yana kwabar ainihin mumine akan cewa ainihin wato kar ku rarraba kanku ko eh, menene ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ko in in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirina ya ku ainihin mumine in fa kuka yi wa kafirai da'a fa za su mai da ku ainihin ku zama kafirai bayan kun yi imani wa kaifa takfuruna billahi wa, wa antum tutla ko tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasulu wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ta ya za ku kafirce wa Allah ana karanta muku ayoyin Allah manzon Allah na cikin ku wa man ya'tasim billahi wanda duk ya rike Allah ya rike igiyar Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim lalle an shiryar da shi zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya Allah madaukakin sarki ya kwabe su akan cewa ku tuna wazkuru ko iz kuntum ala shafa hufratin minan nari fa an kaza kun minha ku tuna da kuna gabar wuta ne kana ba ma guje da ka mutu ina zaka afka wuta Allah ya kubutar da ku kuka yi imani nan da nan sai suka fashe da kuka kuma da annabi ya karanta musu wannan aya suka yi ta rungumar junansu sharrin kafirai kenan wallahi sai kun yi a hankali sai su zo sai su sako muku wani dan abu kaɗan iku iku yanzu ku duba abin da ya faru makon da ya wuce kafirai ne sun harbi gidan yasa arafat shugaban larabawan falastinu sai kuma sai ainihin suka koma daga baya suka ce bayan da matasa suka yi ta ɗaukan matakai sai aka ce lallai fa yasa arafat fa ya kamo matasan nan ba haka ba ba zaman lafiya ka ji fa rayuwar shi aka hara waɗannan yaran shi suka tashi suna ramuwa amma aka ce sai fa ya kama su sai ya turo yan sanda su je su kama su sai ya za da arabe na jifan ba yahudai ya yanzu ga larabawa yan sanda suna jifan larabawa musulmi ana ana ana ana karo shikenan sai yahuda kuma suna kyalkyala dariya to haka ko yanzu wallahi sai kun yi a hankali sai kun yi a tsakaha akwai wata hamshakiyar kungiya da ta tashi a ƙasar nan ta keta mutuncin bid'a da shirka da maguzanci da kafirci wani ba magujan sarki na gargajiya a ƙasar nan ya ce wallahi kungiyar nan ta keta alfarmasu ya ce shi ko wallahi kafin ya mutu sai ya dargaza su kuma arnan kafin ya mutu sai da ya dargaza kansu ya shiga nan ya waɗannan ya shiga nan ya ja waɗannan ya biya waɗannan umara ya biya waɗannan kaza ya yi waɗannan kaza yana nan sai san shawarar da ya shigar nan da nan sai kansu ya gwagu bai daɗe da gwara kansu ba sai kwanta ya mutu sai da hure shi ya cika dama haka ya ce ya ce ƙungiyar nan ta keta mana alfarma mu sarakunan gargajiya ta zub da mutuncin mu ta yi mana kaza ya ce wallahi ya sha alwashin kafin ya mutu shi kuma sai ya dargaza ta kuma sai da ya haka tukuna arnan sannan hankalin shi ya kwanta ya kwanta ya mutu to al'amarin yadda ake so shine ku ɗauki ɗabi'a irin ta salaf rikici in ya zo ku bar rikicin ya wuce ya bar ku yadda kuke amma duk rikicin da ya zo ku ce sai wannan rikici ya raba ku babu shika ba za ku kai labari ba rikici dai dole za a yi shi wani ce kaza wani zai ce kaza wani zai ce ba a yarda da kaza ba wani zai ce sai kan kana da tanazuli kazan kana da sassauci in aka ce an naɗa wani shine liman kai kana ganin ba shi ya dace ba kai kana da naka candidate din kana da naka dan takarar to ya aka iya za ka iya cire shi da karfin tsiya ka naɗa naka kuma a zauna lafiya eh to shi kenan amma nakan ya fi cancanta da ke koko demokuraɗiyya ce a naka ya fi cancanta za ka cire wancan ka naɗa naka cikin zaman lafiya haka ya fi dacewa tun da kana da karfin da za ka iya haka kuma a zauna lafiya amma a haka ba za ta yiwu ba sai an kulla wani sai an ɗaura wani sai an daki wani sai an jimmasu wani sai kungiyar ta rabu sai ka ce ka haƙura Ah, to ai wani da aka nada shi liman ai bai iya karatu ba to amma fa in aka ce za a cire shi bala'in da zai biyo baya to ya fi wannan da ake ciki duk malaman fiqh sun haɗu kan cewa in ka bi mutumin da bai iya kira'a ba ko da kai ka fi shi iyawa aka ce sallar ka ta yi matukar dai wannan rashin iyawa ba ganganci bane a'a ya wayi gari ne haka limami ne irin limamin gargajiya sai ya gane addini ce ya yarda da sunna to amma bai iya bambance tsakanin zadun da ra'un dan haka in yazo zai ce gairil magrubi alaihim wala ralin amin amma kuma yana son sunna ya je yana koyo amma har yanzu bakin ya kasa gyaran wannan sai suka ɗauko shi suka ce mu shi muka tsayar shine limamin juma'a shine limamin idi sai ya zan cire shi zai tumbuko bala'i sai mu ci gaba da bin shi sallah tunda yana nan musulmi ahlus sunna ku karanta iziya mana to sai kuga kun zauna lafiya amma sai ka ce a'a wallahi sai dai a raba masallaci namu daban naku daban kuma ana sawa wasu matasa suka taso suka iya kira sai su ce kuma ba ku iya ba shikenan duk sai al'amari ya wargaci wallahi sai kun yi a hankali kuma sai kun saka tsoron Allah a ciki zafin kai ba shi da amfani a cikin siyasar musulunci zafin kanka kane ne kai ikai amma in ya zan akwai shugabancin musulunci akwai tafiya tare to sai ka rinka kana dubawa idan ne kaza menene zai biyo baya in ne kaza menene zai faru ka duba sayyidina Usman asarin shi na cikin sahihul bukhari ai limanci yake a masallacin annabi ranar juma'a ya miƙe yana hudu ba aka je aka haɗo gulma daga ƙasashen masar daga ƙasashen siriya ƙasar sham aka ce Usman ya yi ridda irin da yadda kaga irin wannan kawai sai ka ji wani dan tsigigin yaro ko falaki da nasu bai gama iya fasara ba sai ya ce wani ya yi ridda ya aka yi dai wani ya yi ridda ai ya ce kaza da za ka ce mishi mecece ridda ma tukuna bai sani ba to shi kenan kawai aka ce Usman ya yi ridda dan haka kawai to aje a sauke shi suka zo masallacin annabi ashe yan ta'adda ne kowa da dutse a cikin aljihun shi Usman na fara hudu ba hudu ba ce hudu ba kawai sai suka fito da duwatsu suka yi ta wurgi suka yi ta wurgin Usman gashi dogon mutum ne ga tsawo ga kiba ga ya manyanta ya kai shekara tamanin da wani abu haka ce wata ran ma hudu ba ta yi wa tsaye a zaune yake yi sai da suka mako shi kasa ya faɗi sumamme ashe sun zo da limamin su redimed nan da nan sai suka naɗa liman hau ka fara ya fara hudu ba ana can ana wajen ya aka ɗau Usman akai cikin gida da shi da ya farfado aka ce ranka ya dade sun kwace masallaci sun nada liman yaya muka iya mu bi su sallah yace ku je ku bi su ai sallah ita ce mafi kyau daga cikin ayyukan bayin Allah in liman ya kyautata ku kyautata tare da shi in ya munana ku ku kaucewa munanawa Imam al-Bukhari ya kawo wannan a ƙarƙashin babu imamatil maftuni wal mubtadi'i fitina rikici ya faru shikenan sai a ce wani ya zama kafiri jama'ar musulmi sai an yi taka tsantsan shi yasa mu ba mu kawo sunna Najeriya ba mu ba mu kawo da'awar Qur'ani da sunna Najeriya ba amma gaskiya ba ma jayayya akan cewa mun kawo cewa Qur'ani da sunnan abisha a bisa tafarkin salaf wannan kan ba ma jayayya har makiyin mu ba zai ja ba amma mutane yan uwanmu mutanen kungiyar izala su suka kawo da'awa a tsaye da sunna a kashe bid'a a yi aiki da alkur'ani da sunna to sai muka ce a'a akwai kuskure akan faɗin haka a shiru domin yan ɗariƙa ma kowa ma cewa yake ƙur'ani da sunna to abin da muke cewa ƙur'ani da sunna a yi aiki da shi amma a bisa fahimtar waɗancan na farko to wannan kamshi muka kawo aiki da qur'ani da sunnan a bisa fahimtar su domin yanzu mutane suna ɗaukan qur'ani da sunnan ne su ne a bisa fahimtar su su kansu sai gaji mutum ya ce ku yi zikiri ku yi ba iyaka in aka tambaye sai ce Allah ya ce wa zikurullaha zikiran kasira ai zikiri zikiri mai yawa to mu tambayar mu sai mu ce cikin malaman salaf wane ne ya fassara wannan ayar da irin wannan fassarar taka in ka iya kawo mana to sai mu ce to a auna wannan maganar tashi da sauran malaman salaf yan uwan shi ko da magana annabi sallallahu alaihi wasallam in ko baka iya ba aka ce fassa- in ka ce fassarar ka kai kanka sai mu ce man anta waye kai su Allah ya tsarkake su da ilimin su ya yadda da tsoron Allah su kai kuma waye tsarkake ka ko almajiran angoku ba su yadda kai shehi bane iya na kofar gidanka ne kawai suka yadda kai shehi ne amma na layin kwararan ku fa ashe yaushe zaka ce kai a bisa fassarar ka to kun ga ashe in kowa ya ja batta ya ce shi ma'anar shi fassara shi zai bi shi fahimtar shi zai bi shi ne dole fitina sai ta zo to mu sai muka ce to ga fahimtar salaf to shi yasa su waɗancan da suka gabace mu su ne salafu mu kuma da ke cewa a bi irin fassarar su to mu ne salafiya to amma me muke nufi da cewa abu fassarar salaf abin da muke nufi shine bin fassarar salaf a wajen aƙida a wajen tauhidi a wajen shari'a haram da halal da sunna da bid'a amma a wajen abubuwan da suka shafi kirkire-kirkiren zamani kimiyya da fasaha a nan kan ba sai an bi fassarar salaf ba wajen fassarar alkur'ani wajen fassarar sunna domin mai kimiyya da fasaha ilimi ne wanda yake tatawuri yake haɓaka yake ci gaba wasu abubuwan da ainihin salaf suka gano ta iya yiwa wannan abin ya zan ba haka bane nan cikin tafsirin raddul abhan ila ma'anil qur'an amma la bakar gumi salafi ne yana kokarin bin fassarar salaf ne amma akwai ayoyin duk da ke da alaka da kimiyya da fasaha ayoyin da ke da alaka da geography ne ayoyin da suka zo suna da ma'ana ne biological ayoyin da suke da ma'ana ta scientist da sauransu sai kaga in malam ya zo a nan sai ya ijtihadin kanshi ya fassara da kanshi anan bai dogara da fassara kowa misali da Allah madaukakin sarki ya rantse da cewa was-sama izatil hubuk Allah ya ce ya rantse da sama ma'abociyar hanyoyin iska hanyoyi da ke dauke da iska malaman salaf in suka zo fassara wannan aya aya ce da ke da alaka da kimiyya da fasaha sai su ce ai yayin da mutum ya yi magana ko aka buga wani abu in akwai wani gini ko a daji ko bishiyoyi sai ka ji ainihin irin amsa kuwa ta amsa din suka ce to irin waɗannan maganganu da iska take ɗauka ita irin iska ce Allah ya rantse da ita malam ya ce ba fasara aya kenan ya ce ai ana nufin iska da ke ɗaukar tarho take ɗaukan tashoshin rediyo da tashoshin talabijin da sauransu irin wannan iska ce Allah ya rantse da ita to yanzu kaga wannan fasaran ka tambaye shi wane ne ya ta cikin salaf sai a ce babu domin zamanin salaf ba rediyo ba tarho ba tangaraho ba telex ba kaza ba kaza amma saboda aya ce wadda ba ta zo da hukuncin haram da halal ba to don haka akwai yancin ka dubi yadda ya dace ka fassara ta to anan ne aka samu wani malami Muhammad Siddiq Al Ahmad Siddiq Al Ghumari ya littafi Mukhtara'atul Asariyya a nan zai fassara maka kaza zai fassara maka kaza da Allah madaukakin sarki ya rantse da ainihin abin nan wasama izatil buruj da makamantansu da da can wa izal wuhushu hushrat da makamantan sai yake fassara su da wasu ma'anoni waɗanda yana ganin sun dace da zamani wasu malamai sun karba wasu malamai ba su karba ba haka nan malam tsantawi a cikin tafsirin shi to duk waɗannan ayoyi ne waɗanda mutum yana da yanci ya fassara sai ce a bisa fahimtar shi amma duk wata ma'ana da za ta zo nassin alkur'ani ne da yake dauke da wata matsala ta tauhidi ko aqida baka isa ka fassara ka ce ni a gani na waye kai in aka zo da hadisi baka isa ka ce ni a gani na waye kai sai a ce waye gabace ka cikin salaf to wannan shine abin da muke kiran mutane zuwa gare shi sai dai an yi mana kuskuren fahimta saboda rashin fahimtar mu wasu kuma sun gane mu amma saboda muguwar manufa sai ake cewa ai su albani ai su ja'far ai su dr ahmad ai su ibnu usman ai su wane sun kafa kungiya sunanta salafiya to waye shugaban kungiyar waye dan malikin malamai ana kora ana shigarwa suwa yan kwamitinta ni dai ba ni cikin wata kungiya mu ai yana daga cikin manhajin mu ma ba mu shiga kungiya ba mu kafa kungiya to yaushe kuma mu za mu ce ba za mu shiga kaza ba ba za mu kafa ba kuma za mu dare ku mu kafa ba nan muke wa'azi ba wani ya ga wasu yan agaji sun zo da wasu irin uniform ya rubuto tambaya to malam kun ce ba kwa kafa kungiya ba kwa kafa kaza to yaya akai kuma ga kunan kuma da yan agaji na ce ni ma haka na gansu ni ma kullun ina so in tambaya na rasa yadda zan ne amma tunda kai ka fitar da wautarka to a amsa mana shugaban yan agajin nan ya zo ya ce su ne kaza su ne kaza ni ma ran nan naji to haka al'amarin nan yake jama'a don haka jama'ar musulmi ku gane al'amarin nan haƙuri ake yi da juna mu rinka haƙura da junanmu amma al'amari ya faru ka turje ka ce wallahi tallahi sai dai a raba masallaci sai dai a fasa kwamiti sai dai a yi kaza da haka ne duk al'amarin musulmi sai ya tarwatse Allah madaukakin sarki ya tsare mu to shine ainihin dai Allah madaukakin sarki yake mana bayani cikin wannan aya da cewa ba ka kuda dukiyar da ke na zai zai iya haɗa kan waɗannan musulmi ba sai dai Allah ne ya haɗa kansu da ikon shi innahu azizun Allah madaukakin sarki buwayayyen sarki ne ghalibun ala amrihi Allah ya yi rinjaye akan al'amarin shi ba wani al'amarin Allah da yake gagare hakimun kuma Allah gwani ne la ya shay'un an hikmatihi babu wani abu da yake fita daga cikin hikimar Allah akwai hikimar Allah da ya zan annabi ko ya ciyar da dukiyar bayan ƙasa ba zai iya haɗa kan musulmi ba Allah ne ke haɗa kansu akwai hikimar Allah inda ya zan annabi ne ke iya haɗa kansu to ran da aka ce ba annabi fa amma da yake Allah ne ke haɗa kai fa to inna Allah hayyul la yamutu Allah da wamman sarki baya mutuwa Allah ya taimaka babban malamin tafsiri abubakar mahamudu gumi Allah ya gafarta mishi ya ce summa inna Allah tabaraka wa ta'ala nabbaha nabiyahu ala annahu hasbuhu sannan kuma in ba a manta ba ai Allah ya faɗakar da annabi akan cewa lallai dai shi Allah ya wadatar wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishi annabi akan duk abin da yake so wa kafihi kuma Allah ya gamsar da shi akan duk abin da yake so wa huwa aidan hasbu man ittaba'ahu minal mu'minina to ba ma annabi ba jama'a duk wanda ya bi annabi daga cikin muminai Allah ya wadace shi Allah ya isar mai duk abin da yake so faman yakunillahu hasbuhu malam yace duk wanda ya zan Allah ko ya isar mishi Allah ya tare maka Allah ya kiyaye ka wala yanbaghi lahu an yataraddada fi dukhul fil qital fi sabilillah bai kamaci irin wannan mutum ya rinka kai da komowa yana kokwantan shiga wajen yakin ta da addinin Allah ba tunda Allah ya ce ya dafe maka komai fa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah maɗaukakin sarki ya ishe ka ya wadatar da kai wa hasbu manitta ba'aka minal mu'minina kuma Allah ya wadaci waɗanda suka yi bi ka suka yi imani da kai daga cikin muminai jama'a kun ji fassara ta salafu kenan ku duba fassara aya nan saboda yan bid'a sun shigo da muguwar fassara ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka sai suka ɗauki manitta ba aka sai suka sai zan atsafi ne akan Allah ma'ana yadda Allah ya isar maka haka mumine ma sun isar maka ma'ana yanzu wani ma wanda ba Allah ba zai iya wa annabi abin da Allah zai mai kun fahimci wannan da kyau to sai malam ya nuna a'a ma'anarta ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minina Allah ya ishe ka ya wadatar maka kuma ya wadatar wa duk mu'minan da suka bi ka fassara kenan salafiya Allah ya ji kamala Abubakar Mahmudu shine Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال na'am إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون Allah ya ce wa annabi ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai girma da daraja wane mutum ba inda Allah ya kira sunan annabi a cikin alkur'ani kai tsaye da nufin kira kamar yadda Allah ya ce wa nadainahu an ya ibrahim kamar yadda Allah ya ce ya isa kamar yadda Allah ya ce ya musa duk qur'ani izun shi sittin babu inda Allah ya ce ya Muhammad saboda girmamawa sallallahu alaihi wasallam tun mas'ala in ta faru mas'ala ce wadda Allah ya yi farin ciki da ita ko kuma mas'ala ce da annabi ya ɗauki abin da da sabanin shi aka so sai Allah ya kira shi ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja ya jama'a wanda Allah ya girmama ya ba za mu girmama shi ba shi yasa Allah ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ba'dikum ba'da ka ku rinka kira manzo Allah kamar yadda kuke kiran junanku yanzu ko waye kai ko shehi waye ya halatta na zo kawai in ce dahiru ya halatta babu laifi a kan jama'a mun gane wannan da kyau ko eh amma wallahi annabi bai halatta ka ce Muhammad bai halatta ba jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa sai Allah da kanshi ma yake girmama shi Allah yake ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai daraja harribil mu'minina alal qital ka ainihin kwadaitar da mu'mine akan yaki a kwadaitar da mu'mine a zaburar da mu'mine akan yaki mu'mine a rinka zaburar da su akan yaki shi yasa sayyidina Umar aka ce bai san ya ga mutum yana tafiya yana yanga kana tafiya lubu-lubu sai tsuga maka bulala yace ka saki jiki kai tafiya ka lalata mana jama'a ana so ne kana tafiya ƙasa ma ta san cewa akwai mazafa a kanta amma kana tafiya kalalab kalalab kalalab kamar saniyar da take ciwon hanta shi yasa a motsa wa mumine tunaninsu akan jihadi akan yaki ina fatan an gane haka ake so eh a ga a ga kai ne limami kai ne shugaban musulmi a ganka kai kanka ka fito da asuba ne kana practice kana tsalle kana motsa jiki eh ma'ana ya zan koyaushe kuna cikin shiri kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallama tun da yake annabi bai taba yadda musulunci ya ji kunya ba sahihin hadisi abu dauda ya ruwaito annabi da sahabbai suna zaune kawai wani ba kauye kawai sai ya zo da dabbobi yana kiwo ya ce in ba ga tsoro ba a zo a buga mana wanda ya kada ni ya ci akuya ɗaya jama'a suka dubi anya mutumin ƙauye ya ci tuwon ƙaura babu nikan inji ya yi ƙarfi anya ka tashi ka ci dukan banza sai kowa ya ƙi ba ƙauye ya hura hanci ya yi ihu ya yi ihu ya ce dama ina za a iya da mu sai annabi ya ga anya wannan ba ƙauye ya shigo bariki ya zo ya ci mu da yaƙi nan ya sai annabi sai ya miƙe ya jefar da mayafin shi abin da ya kamata kenan jama'a amma ka shafa jikinka da basilin lububu lububu lububu da an taba ka wash kamar wata amarya me ya fasa mun fahimci wannan da kyau wallahi sai annabi ya miƙe malam ya ɗauki ba ƙauyen nan ya kwala da ƙasa aka ja akuya su abu hurera ku rike mana ka san ba ƙauye kuma akwai wauta fa sai sake jawo wata a zo mana ba ga tsoro ba annabi ya sake kada shi ya sake ya sake jawowa awaki uku to inda za ka san lallai Allah ya gaskiya akan mutanen ƙauye fa da Allah ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya alamu hudud ma anzalallahu ba ƙauye bai cika sanin karatu ba yanzu haka fa wani yana nan yanzu yake azhar da la'asar ko ya tsaya ban ruwa ne dazu ka gani saboda haka sai ya koma yana cewa to wai ma ashe dan wauta ganganci tumakin ma awakin ba nashi bane sai koma yana cewa to yanzu idan na je ɗaya in ne ƙarya na ce ta gudu ne ta bi daji ɗaya kuma in ce kyarkeci ya cinye to ta uku kuma in ce me sai annabi ya ce kwashi abai banka ka tafi ba mu haɗa maka kaye da cinye awaki an dai ka da kai an yi maganin ka gobe maka kuma to haka ake so jama'a dan haka Allah yake cewa annabi harridil mu'minina alal qital ka kwadaitar da mu'minai ka zaburar da su ka motsa su a rinka tayarwa da mutane tunaninsu akan ainihin jihadi lil kuffari a yaƙi kafirai wala yamna'uhum min zalika qillatu adadihim karancin adadin muminai kai ya hana muminai su rinka kwaɗayin cewa ran da kafsawa ta zo suna ganin ba za su iya ba wala kasratu adadi a'da'ihim kada kuma yawan adadin maƙiyan muminai su rinka razana ku duk yawan su duk tattalin su ku rinka tashi kuna kwaɗaitar da junanku ku rinka yin practice kuna motsa jinin jikinku Allah ya ce domin ku in yakun minkum 20 sabiruna in aka samu mutane 20 a cikin ku matukar masu haƙuri ne wallahi sai an yi haƙuri a wurin jihadi jama'a ka duba usama bin ladin dinnan mutum ne biloniya fa aka ce ana ganin in an tarkata kudin shi tsakanin tsaba da tsakuwar dukiyar shi tsabar dukiyar da kuma kudi gangariyar kudi za su kai dalar amerika biliyan arba'in dala amerika biliyan arba'in amma dubin da ya daina kwana a ƙarƙashin dutse ba ruwan famfo ba wutar lantarki ba talbijin ba tarho ba komai wahalar da kuke cewa akwai su kafiran ba su shan wahala suna sha Allah ya ce in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjuna in kuna jin zafi ai su ma suna jin zafi kamar yadda suke jin zafi haka kuke ji amma su fa kun san ba su da tunanin komai ba su ganin cewa bayan jihadin nan wani abu zai zo amma ku ku kuna sa ran wani abu ko nasara ko ganima ko in an kashe ka kayi shahada aljanna zaka ji to saboda haka Allah ya ce matukar an samu mutane ashirin cikin mumine masu haƙuri ya galibu mi a taini za su gallabi mutum ɗari biyu haka wani ɗan afghanistan ya taɓa gaya mu muna hira da shi a jami'ar islamiyya a madina ya ce mutum ɗaya na daga cikin mutanensu na afghanistan a lokacin nan sukan gallabi mutum goma ko hamsin daga cikin sojojin rasha mutum ɗaya ɗan afghanistan ba inda ya je practice wahala ce kawai ta bashi darasi don ai mawaki ya ce fatara ma in te yawa ta kan zan iko ko wahala in ta zan wahala tura ta kai bango kai ma kakan zama sojan karfi da yaji a lokacin nan duk duniya an kya taimaka musu in banda matasa da ke zuwa suna kai musu ɗauki don haka kawai sai suka kangare suka zan ba su tsoron mutuwa makamin in aka jeho kafin ya bindiga ya tashi sai su sauri su dauka sai su wurga waɗanda suka jeho saboda su ba su da makamin ya ce in suka tara tanka suka kakkashe sojojin rasha sai su rasa yadda za su yi da tanka ba su iya ba da karfin tsiya suka shiga suka iya amma kafin su iyar fa ya ce sai su cinna mata fetur sai ta kama da wuta saboda kar su batta rasha ta sake turo wasu sojojin to da rasha ta ga ta'adin da jama'an nan ke mata yayi yawa sai ta fara turo wasu sojojin laima ya ce ana sallah asuba muna karkashin duwatsu in muka fara jin jiragen sama sun fara kewaya wato za a fara je sai ya nemi ya jiga ta mutum ɗari cikin mu ɗan afghanistan saboda sojoji ne ƙwararru ko ina jikin shi makami ne reza wuka aska bindiga takobi komai akwai a jikin shi ya ce don haka duk inda ka bullo mishi ya iya kwambe ya iya canis ya iya naushi ya iya bulo ba abin da bai iya ba don haka guda ɗaya sai nemi gallaban mutum ɗari ya ce da muka rasa yadda za mu yi shikenan in aka ce an fara jeho su ɗin nan sai mu fake su ana jeho mutum daga sama kafin ya so ƙasa sai mu taɓa bindiga sai mu harbe shi tun daga sama to da sojojin suka fara gane haka su kuma da mutum ya ga an taɓa bindiga za a harbe shi shi kuma sai bubbuɗe hannun shi tun daga sama ya fa yi saranda don haka yana faduwa sai a tsaya a zare makaman jikin shi a hankali in an so a yanka shi yankan rago in an so a harbe shi in an so a kama shi a ji a saka shi gidan bursuna ya ce haka suka rinka har suka samu suka gallabi kasar rasha to abin haƙuri ake yi sai an yi haƙuri abin da wahala kana ji kana gani da ranka da lafiyarka mai rai dan uwanka ya taɓa takobi ya shafka maka dubi baban jabir abdullahi dan hiram nassin hadisin shi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim wuka aka yanka mishi aka yanka a cinye shi har sai da ta tabo kashin shi dattijo ya gota shekara saba'in da ya dafe gurin jini na zuba haka ya mutu har aka je kabari ya kasa cire hannun haka aka saka shi wurin na dafe da wannan inda aka yanke shi shi yasa aka yi wa annabi tambaya wai me yasa waɗanda suka yi mutuwar shahada ko tambayar kabari ba a yi musu manzo Allah yace haba zafin takobi bai ishe su ba da ranka da lafiyarka wani ya taba bindiga ya nausa maka ita a goshi ta fita ta kiyarka haba ai ya cancanta ka shiga aljanna jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka Allah ya ce in dai an samu mutum ashirin cikin mumine masu haƙuri ya galibu mi ataini minhum za su gallabi mutum ɗari biyu daga cikin kafirai wa in yakun in ko ya zan an samu malam ya ce bilba'i wa ƙuri'a bitta akwai wata ƙira'ar da ake karantawa wa in takun an gane wa in takun bilya'i can na farko da muka karanta wa in yakun a wata ƙira'a kuma wa ƙuri'a bitta'i wa in yakun minkum mi'a in aka samu mutum ɗari daga cikinku ya galibu alfan mutum ɗari za su gallabi mutum dubu minan na kafaru za su gallabi kafirai dubu ma'ana kowane ɗaya musulmi yana daidai da kafiri goma kenan to jama'a in ba a ji nasiha farko ba zai yiwu mecece nasiha farko wa a iddu lahum mastata'atu ka je ka iya chanis ka iya karet ka iya duk abin da ake ka iya harbi ta baya duk komai ka iya amma wallahi in ka zauna kawai ka zama tukushari yaro ma sai a turo ya fata-fata da kai yaro sai a turo ya fata-fata da kai amma yanzu ana cewa mutum ɗaya mumini yana daidai da kafiri goma shin mutum ɗaya gama gari sai wanda ya je iya training shi yasa kowa ya je iya training ya kware ka goge wallahi in ba haka ba kafirai suna mugun tattali akan musulunci yanzu najeriya ita ce ƙasa ɗaya ta afirka da kafiran duniya suka sawa ido saboda maganar shari'ar musulunci don sun ga abin mamaya ike yanzu nan gaba duk wani dan takara in bai kira shari'ar musulunci ba yana da wahala ya ci to koda da yaudara ne wannan abu fa yana tayar da turawa hankali to in kuwa haka ne babu shakka suna shirin sai sun yi fata-fata da ƙasar nan wane shiri muka idan mu zaunar da ƙasar mu lafiya wajibi ne mu san wannan don haka dai Allah maɗaukakin sarki ya ce lallai in an samu mutum ɗari mumine za su gallabi mutum dubu kafirai bi annahum ai ba dan komai ba sai dan su kafirai qaumun la yafqahuna mutane ne waɗanda ba su da kan gado ba su da fahimta ba su da fasaha sai ce wa hadha khabarun kaga wannan kamar labari ne ko amma bi ma'ana al'amr umarni ne cewa ake mutum ɗari su je su gallabi mutum dubu mutum goma su je su gallabi mutum ɗari ai li yuqatilil 20 minkumul mi'ataini mutum ashirin daga cikin ku mu'minai su je su tarki mutum ɗari biyu wal mi'a al alf mutum ɗari kuma su je su tarki mutum dubu don kaka ga kafirai sun taho haya haya haya haya sun taho da yawa ko kuruga da gudu a'a je ka kaduna ka bincika kafirai sun ba da labari sun ji abin da ya faru da aka samu gwarazan mutane masu zukata zukata na musulunci sai ka ga malami ya taso mutanen da ba su wuce hamsin ba sai ka ga kafiri kamar wajen guda dubu biyu amma sai su tasa su gaba suna bi ana tattakewa ana yanka na yankawa har sarkin yanka akwai da an take kawai sai a yanka sai a wuce da an take sai a yanka wanda haka zai bata lokaci a yi mishi bullet daya a wuce jama'a mun gane wannan da kyau ko haka al'amarin yake shine malam yace wa yasbutu lahum sa'annan waɗannan mutane guda ɗari su tsaya su tirje a gaban kafirai dubu ɗin nan summa nusikha sannan sai aka shafe wannan hukunci lamma kasuru yayin da su sahabbai ainihin suka yawa bi kaulihi da cewar Allah madaukakin sarki al'ana khaffafa Allahu ankum al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين Allah maɗaukakin sarki ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum a yanzu kam an sauƙaƙa muku ya ku sahabbai ya ku mumine da kuka biyo bayan sahabbai da jihadi an sauƙaƙa muku ba dan komai ba wa alima anna fikum da'afa saboda Allah ya san akwai ɗan rauni tare da wasu daga cikin ku bi fatihi dadi malam yace kalmar da'afa ana iya karanta ta da da'afa ayi wa dadun din fataha wa ƙuri'a bi dhammiha akwai ƙira'ar da ake karantawa a ce du'fa du'fa sai malam yace an qitali asharati amsalikum Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa muku saboda ya san cewa akwai rauni tare da ku wasu daga cikin ku ba za su iya yakar ninkin su goma ba to tunda haka ne to Allah ya sauƙaƙa fa in yakun minkum mi'atun in dai za a samu mutum ɗari daga cikin ko muminai a nan ma malam ya ce kaga an karanta wannan biliya'i ko wa ƙuri'a bitta akwai kira'ar da ake karantawa fa in takum minkum mi'atun in ta kasance cikin ku akwai mutum ɗari amma fa mutum ɗarin nan sabiratun masu haƙuri jama'a jama'a haƙuri fa sai ya shiga ko ina in ba haka ba ba abin da zai yiwu fa yanzu zaman nan da muke don Allah ba zaman haƙuri muke ba yanzu wasu suna can suna karta wani yana can ga kwankwason shiga kwankwason karuwa wani yana can yana bacci sai an yi haƙuri haƙuri shine ibada kaɗai a musulunci wadda ladan tun kudowa Allah yake baya kirgawa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri tun kudo musu lada ake ba a ko lissafawa saboda haka Allah yake to tunda an sauƙaƙa muku yanzu matukar aka samu mutum ɗari masu haƙuri daga cikin ku ya galibu mi ataini za su gallabi mutum ɗari biyu ina ƙara gaya mana fa mutum ɗari ɗin nan ba karabitin mutum ɗari irin waɗannan mutanen masu yawo a titi ba sai an samu mutum ɗari waɗanda suke horarru ne sun horu shine za su gallabi ɗari biyu fa minhum daga cikin su kafirai wa in yakun minkum alfun in aka samu mutum dubu daga cikin ku muminai yaghlibu alfaini za su gallabi mutum dubu biyu bi idinillahi amma da izinin Allah kaji hikima qur'aniyya dan kar ku ci galabar ku dauka cewa ku wata tsiya ne sai Allah ya ce bi idinillahi ai bi iradatihi wato da nufin Allah wa huwa khabarun bi ma'anar amr wannan labari ne Allah yake bayarwa amma ma'anar shi umarni ne ina ma'anar ayar sai malam ya ce ai li yuqatilu mislaikum li tuqatilu mislaikum wato ku yaki waɗanda suka ninka ku ninki biyu a da dokar farko ita ce ku yaƙi waɗanda suka ninka ku goma duk mutum ɗaya zai yaƙi mutum goma duk mutum goma za su yaƙi ɗari duk ɗari za su yaƙi dubu duk dubu za su yaƙi dubu nawa dubu goma to sai aka ce an sauƙaƙa saboda an ga akwai rauni a ciki kaga Allah rahmanu ko Allah ra'imu sai ya ce to a yanzu shikenan sai ku yaƙi ninkin ku biyu duk mutum ɗaya yanzu in ya haɗu da kafiri biyu ya kamata ya kwantar da su to ka shirya ɗin yadda za ka iya kwantar da kafirai biyu a yanzu inda za ta rikice ko sai kuri sai cika baki ka je gaban 'yan mata kana ta surutu baka ji abin da mawaki ya ce ba ya ce ko soja ne aka dawo gida ka je ya tara yara gindin bishiya yana ta bada labari a naca mu muka kama su ya ce karya ne matsiyaci watakila ma mai rabon tuwo ne to in dai ka ji mutum ya cika tarkin tsiya to ba abin da yake iyawa amma masu jihadin gaskiya ai action kawai suke irin su Khalid ibn Walid Khalidu da yayi jihadi yayi jihadi yayi jihadi sai ce wa Allah ya ma sadaukar da dukiyar shi har ya mutu duk abin da zai samu shi makami zai siya don haka da ya samu naira hamsin sai ya tunanin wannan gurnet ne ya fi sauki ya sadaukar da dukiyar gaba ɗaya don haka sai annabi ya ce zakka ta fada a dukiyar shi zaka iya haka alhaji wani ko ranka ya dadewa na kace ka sadaukar da dukiyar ka gaba ɗaya aikin musulunci zaka yi duk dukiyar da ka samu bayan abin da zaka ci kai da iyalanka sauran kawai musulunci zaka yi wa hidima akwai romo abin amma sai an daure Allah ya taimake mu Allah ya ce wa tasbutu ilaihim kuma ku tabbata ku yi tsayin daka a gaban kafirai kar ku sake ku gudu wallahu ma'as sabirin bi aunihi Allah yana tare da masu haƙuri matukar dai suka haƙura Allah yana tare da su Allah zai agaza musu Allah zai taimaka musu shi yasa sai an hada da hakuri abin jama'a in kuna jin zafi suna jin zafi ka dubi matasan nan na Palestine sai ga yaro an harbe shi matukar a kafa aka harbe shi in yayi tsalle daya biyu ya je ainihin lungu akwai yan mata suna nan an koya musu aikin nas yanzu yanzu za su sa wuka ne aska ne menene kayan likita su fede wannan kafa tashi su zare mishi bullet din a yanzu sai kaga an nado bandeji bayan awa biyu sai kaga ya dawo bakin daga kai za ka iya haka to kuma in baka yi haka ba sai ka shiga kaskancin da ya fi wannan ai kana jin mutanen da suke cewa su kashe ku su gaji dukiyarku su gaji matanku dubu wulakancin da aka yi mana a zangon katam aka kashe mu aka ɗibi dukiyarmu suka zaɓi mata 'yan mata kyawawa suka zaɓe su suka je suka yi ta zinace zinace da su haka abin ya faru a bosna haka abin ya faru a kosovo yanzu haka a matan musulmi na bosnia da kosovo akwai waɗanda suke da 'ya'ya cikin shegu ne kai musulmi a kama ka a kashe a ɗauki tsaleliya amaryarka arne ka duba arne maci kare da alade irin na zangon katan mai warin baki ya ɗauki azzakarin shi mai ɗoyi ya saka a cikin farjin matarka musulma bayan ya kashe ka ta yi ciki ya zama ɗan da zai biyo bayan ɗanka daga cikin mahaifar matarka ya zama wannan arne ne mata cikin wannan wani wulaƙanci ya wuce wannan kuma ashe abin daurewa za ka yi shi yasa kullum Allah yake cewa in yakun minkum ishiruna sabiruna matukar an samu mutum ashirin masu haƙuri ƙarshe sai ce wallahu ma'as sabirina Allah na tare da masu haƙuri shi yasa sai an daure sai an cije a jefe ka aka in ka ga jifan bai kai aka ba kawai ka share dubi sanda aka je yakin Uhud sarƙa ce kafiri ya buga wa annabi sallallahu alaihi wa sallama karfan sarƙa ya huda kokon kanshi ya shiga amma sai annabi ya kama ba abin da ya same shi sai da gama jihadin tukuna sannan aka zo abdurrahman bin auf ya zo ya sa haƙorin shi zai tumɓuke mai shi ma haƙorin nashi ya faɗi ana cikin wannan yaƙi aka bugi bakin annabi da makami haƙoran shi guda hudu biyu sama biyu ƙasa suka zube amma haka aka ci gaba sai da aka gama tuku sai an yi haƙuri in ya kai an sari yatsanka daure yi sauri ka samu bandeji ka naɗe ka ci gaba amma kawai an sare ka wayo Allah na shiga uku na lalace ha kai da Allah ragon maza ba alheri tare da kai Allah ya shirya da mu za mu saurara nan jama'a insha Allah ta'ala sai gobe wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk